بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne da ya daidai da daren uku ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 30 ga watan septemba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 75 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Mun yi karatu dangane da al-mabhasul awwal fiqh sira fil ard ala al-afradi wal qaba'il. Wuri na farko a inda malam ya binciko mana ya kuma karantar da mu darussan da ke cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Daga lokacin da Annabi ya fara tallan addinin musulunci zuwa ga ɗaiɗaikun mutane da kuma wasu tarin ƙabilu waɗanne irin darussa muka samu mun ji waɗannan darussa tun daga na farko cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a duk inda ya je zai fara wa'azi ga mutum ɗaya ne ko ga wasu ƙabilu yana karanta musu alƙur'ani wannan dalili ne akan mai wa'azi a samu karatun alƙur'ani a cikin wa'azozin shi kamar yadda kuma a samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin waɗannan kalmomin da annabi yake faɗi a wurin wa'azin waɗanda ba ƙur'ani ba su ake kira hadisi kenan kaga annabi yana wa'azin ne da ƙur'ani da hadisi to duk mai wa'azi shi ma ya rinka gabatar da wa'azin shi a ƙarƙashin alƙur'ani da hadisi daga cikin darussan da muka ji har wa yau cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka fuskantar mutane iri-iri wasu masu sauƙin hali daga an kira su sai su bi wasu ko masu zafin hali ana faɗe suna ashar suna bakar magana suna zagi suna habaici suna gatse da wasu kalmomi na rashin ladabi mai wa'azi ya kwana da shirin cewa zai haɗu da irin waɗannan auren wa'azin shi don haka sai ya yi babban cinikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine haƙuri muka ji cewa a lokacin da kafiran makka suka sanya wani embargo wato suka sanya wata dokar ta ɓaci akan kar a sake yin wa'azi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya amfani da lokacin da suke ɗage dokar shine in lokacin aikin hajji ko umra yayi ko kuma idan wani lokacin biki na shekara yayi to ire-iren waɗannan dokokin akan ɗage su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi amfani da wannan damar daga cikin darussan da za mu samu a nan shine ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya zauna ƙarƙashin bakar gwamnati ta zalunci ta su abu jahal idan ta kafa wata dokar ta ɓaci suka lura cewa ya lura cewa suna son su yi amfani da wannan su karya shi su karya addini sai ya ja da baya abin da ya kamata a nan dukkan mai hankali da ilimi da basira ya fahimta haka kuma a yanzu in kuka samu kanku a wani wuri ko a wani lokaci wanda sai aka ce kar ku sake yin wa'azi sai ku duba kuna da ƙarfin da za ku fito ku yi wa'azin kuma ku iya fito na fito da su kuma bukata ta biya ko kuwa za ta hargitse ne a tashin hankali idan za ta hargitse ne a tashin hankali ba za ku yi ba wannan shine sunna amma a bisa ɗanyantaka ta wawayen zamani masu tunanin hawarijawa za su ce a'a ai a fito daga nan a yi shahada to ba shahada ba ce in ka fito a kashe ka a nan in ka je lahira kai kadai ka san abin da zaka gaya wa Allah domin ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun takura sun hana wa'azi madadin ya ce sai yayi ko da tsiya ko da arziki biyar da za ta fanjama ta fanjame in ya so a yi tashin kiyama in ya so a kashe shi ya yi shahada sai dai mai wa'azin to amma akwai lokacin da kuma ake mai da ƙasar makka ta zama free world kowa yana da yanci ya yi duk abin da ya ga dama duk abin da aka hana to ana ɗagewa lokacin aikin hajji haka lokacin umara haka in akwai wata kalankuwa ta shekara ko akwai wani annual ceremony to duk wata doka da aka ce kar a sai da kaza kar ai wa'azi kar ai wasa iri kaza sai a ɗauke ta to tunda an ɗauke kowace doka to har da dokar wa'azi ma sai annabi sai marmaze sai amfani da wannan damar annabi yana jin tsoron kafirai ne a manhajiya da'awiyya kenan tsari ne na da'awa shi yasa in baka koya daga annabi ba ka kaɗe duk hadda qur'aninka duk iya tafsirinka duk hadisinka duk iya fiqhunka duk iya wa'azinka sai kuma ka zo ka koyi manhajiya wato methodology principles yaya ka'idojin wa'azin ya ake wa'azin banda ayoyin da hadisan amma yaya ake isar da su sai ka koya daga annabi ba haka ba ka bata abin da ni da iri na muke kira kenan shine ma'anar salafiyanci don haka ba kungiya ba ce salafiya da muke cewa ba kungiya ba ce ba mazhaba ba ce ba ɗariƙa ba ce na haka duk duniya mu ba mu da wata kungiya mai suna salafiya ba mu da wani mutum da muka san wai shine shugaban salafiya ba mu san wannan addinin ba a'a kalma ce ta larabci ma'ana salafu mai risala ne cikin risala yau fiye da shekara dubu ɗaya yake cewa wattiba'u salafi kuma abu salaf su wane ne salaf su ne malaman farko first generation predecessors waɗanda suka gabace mu akan wannan addini addininsu ya fi kowanne inganci ya fi nagarta shine daidai manhajiyarsu methodolojinsu salon wa'azinsu shine kaɗai salon wa'azi duk wani salon wa'azi da ba nasu ba baranka da mace ɓata lokaci ne hauka ne kuma shirme ne kuma ba zai kai ga shirya ba sai hayaniya to sai muka ce kamar yadda mutane a da kowa ya san cewa ana karanta qur'ani da kuskure a ƙasar nan so da dama saboda ba iya tajwidi ba ba iya larabci ba kowa ya san irin tafsirin da ake akwai baranka da ma da yawa a ciki da aka zo aka sanya ilimi a cikin karatun qur'ani sai aka koma ana karanta qur'ani irin yadda annabi da sahabbai sa karantar to yanzu kun ga wannan karanta alqur'ani irin yadda annabi da sahabbai suka karantar to sunan shi salafiyanci wato bin tafarkin salaf a bisa karantawa da karantar da alkur'ani ko kun fahimta jama'a to haka kuma muke kira wajen wa'azi da da'awa da komai a rabu da na kowa a dawo da na annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kun ga nan ne wannan karatun yake nuna mana annabi yana zaune a makka sai ka duba makka ƙasar musulmi ce a lokacin ko ƙasar kafirai ƙasar kafirai ce yana wa'azi mutum ɗaya mutum biyu mutum uku suna fahimta amma ana zagin shi ana mai sharri duk da haka bai ce shi kenan a tashi a yaƙe su da ƙarfin tsiya a kafa gwamnati ba sai ya ci gaba da me sai ya ci gaba da wa'azi da tafiya ta tafiya fa su da kansu ne suka ce ya tashi ya baggarin ko su kashe shi ko su kaza ko su kaza ko su kaza ashe yana daga cikin sunna ta hijira ba haka siddan dan ana kafirci ne a ƙasa sai ku ce bari ku bar ƙasar ba ana kafirci a ƙasa amma kuna wa'azi mutum ɗaya biyu uku suna fahimta shikenan sai ku ci gaba ba za ku ce bari ku bar ƙasar ba za ku ci gaba da yi har ku tasiri a kansu ko kun fahimta me yasa haka annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam to sai zama kuna zaune a ƙarƙashin irin wannan tsarin sai suka zo suka ce an hana yin wa'azi kuna da yancin da za ku kai su kotu sai ku kai su kotu sai ku kalubalance su a kotu kuna da yancin da za ku fito ku yi wa'azin ba abin da suka isa su saboda dama barazanar banza ce sai ku yi amma a'a wata dama ce suke so su samu wadda za su ƙarasa rusa ku to sai ku ɗage ƙafa shine suka yi wa annabi da ya fahimci cewa an sa wannan dokan ne don a rugurguza shi sai ya ɗage ƙafa to idan lokaci ya da aka ba kowa yanci fa shi ma sai ya fito wancan yana sai da maganin kunama a can yan tauri suna yi masu kalankuwa suna yi masu kaza suna yi shi ma sai ya zo yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallahu tuflihu ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي يا ku jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku samu rabo akwai wanda zai kai ni garin su in yi wa'azi ƙurayshawa sun hana ni in yi wa'azi in faɗi saƙon Allah a garin nan jama'a kuna fahimtar yadda manhajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take to yana daga cikin abin da aka rasa a najeriya wannan ko an ki ko an so a cikin ahalus sunna ma yana da karanci kwarai da gaske shine manhajiya ta annabi a wajen da'awa ba wai karatun ba kawai yana karanta qur'ani da hadisi amma kana fassarawa kana tsayawa kana duban shiriyar annabi yaya annabi ya hali kaza annabi ya shiryo zai tafi aikin umra sai suka je sai suka tare kofar garin da za a shigo yankin kasar makka gaba daya kamar yanzu a ce kai ba zazzagi ka tafi kano ko ka je Legas ka shekara goma sai a je sai a tare can wajen dimbi an ji kato sai a tare wajen dimbi sai a ce ba za ka shigo garin nan ba abin da aka yi wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam suka je suka tare tun hudaybiya suka ce to kada annabi ya sake shigo in ya shigo ku za a yi bala'i za a yi ba ta kashi za a zub da jini sai annabi ya ce usman ka je ka jiyo me suke nufi amma a lokacin irin waɗannan matasan da ake fama da su a yanzu annabi yana da su su ne irin su umar irin su ali sai suka ce dan me za a yi mana wulakanci kai ba manzon Allah bane yace ni manzon Allah ne ba kai ka ce mana Allah ya ce maka za mu shiga ɗakin Allah mi umara mi saisaye mi ƙwaryen molo mi aikin hajji da umara lafiya lau ba za Allah ya ce ƙwarai da gaske ni na ce amma na ce muku bana laqad sadaqa Allah rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun manzon Allah ne mafarki da ya tashi ya gaya musu kuma aya ta sauka ta tabbatar da mafarkin an kore su daga makka an wulakanta su an ce sun shigo za a kama su za a yi kaza za a yi kaza suna cikin wannan firgicin rannan sai annabi ya ce na yi mafarki na ga mun shiga cikin makka mun yi ibadar mu ta umara wasu sun yi aski wasu sun saisaye kansu a cikin aminci da zaman lafiya to yanzu shine umar yake mai hujja da wannan mafarkin da ayar da ta sauka kai ka ce kayi mafarki Allah ya nuna maka kuma ga aya ta sauka yanzu gashi mun zo za mu shiga aya za ta aiki tabbatattun mafarkinka zai tabbata kuma ka ce mana kaza ya ce amma na ce muku bana to haka duk wani mai wa'azi na sunna zai yi fama da waɗannan matasan masu zafin kai amma bambancin shine su waɗancan matasan idan suka ɗauki zafi akan aya in annabi ya ce musu a ga ma'anarta sai su sauka amma na yanzu sai su dankara malamin kaulasan sai su gaba sai ka ji gobe shi ma ya kafa tashi majalisin ya fara yin fasara a bisa tashi fasara yace su ba matsorata bane su aiki suke da qur'ani amma ba haka ba ku duba yanzu Umar ya wa annabi hujja da me da aya aya ce tace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq aya ce kai kace mana kaza qur'ani ya ce kaza da haka kai ma yanzu za su mukabalance ka ce to ai ga aya ta ce kaza sai ka ce a'a ga ma'ana ayar to bambancin su sahabbai suna da ladabi sai su yarda cewa eh sun yi kuskuren fahimta ashe ba ma'anar ayar kenan ba a yanzu kuma sai ya ce a'a shi yanzu ma'anar ayar kenan kai kuma matsoraci ne ko malamin gwamnati ne ko kuma malamin yahudawa ne to asali menene yake missing kenan a Najeriya shine methodology principles ƙa'idojin karantar da ƙur'ani da hadisi ɗin a bisa ƙa'ida annabi shi yake misin duk shi ne ya saka najeriya a hayaniya ku aje wannan kaset ɗin wata ran za ku ce albaniya ta faɗa amma ba haka ba yadda limamin ka'aba yake karanta ƙur'ani haka ake karanta shi yanzu a najeriya duk wani irin profesa da suke da shi a saudi arabia a aƙida ko a hadisi ko a fiƙi ko a larabci ko a masar duk inda suke da shi akwai shi a najeriya kaf ba wani malami da suke da shi mai digiri da digirgir da dingiriya ko professor ko emeritus ko a wanne field ne na musulunci sai da ya zama akwai irin shi a najeriya wanda kuma jami'ar da ta kyankyashe wancan na misra ko jami'ar da ta kyankyashe wancan na saudiya ita ta kyankyashe wannan na najeriya so amma me ake nufin kenan shine asalin method din ka kiyaye da kyau in ka je gidan wani ka sha miya sai ka ji ta yi daɗi sai ka tambaya da mai aka yi miyar sai a faɗa sai ka ji duk ingredients ɗin duk abin da aka yi amfani da shi a wannan gidan miyar ta daɗi irin shi ne ake amfani da shi a gidanka kuma miyar ba ta daɗi to menene yake mishin a gidanka shine kaɗa miyar burgata kaɗa ta ne ba a iya ba ba ta haɗuwa ne shi ne kawai ina son ku gane wannan to kuma dukkanin malami malanta shi na bayyana ne a methodology ba wai a karatu ba dan karatu duk ɗan islamiyan ka taɓa shi ya haddace alhadisul awwal amma ya za a ɗabbaka alhadisul awwal idan mai sallah azhar ya zo yana bin mai sallar la'asar dan islamiyya bai san wannan ba to amma yana nan a cikin alhadisul awwal an amirul mu'minin umar bin al-khattab yana nan a cikin amma kaga dan islamiyya bai sani ba amma ya san karatun saboda haka abin da nake so in gaya mana na annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne daidai tsarin da annabi yake bi ya karantar da yadda yake haƙuri in an wulakanta shi haƙurin annabi ba tsoro ba ne ba rashin son shahada ba ne annabi ya fi kowa son shahada amma annabi kuma yana bin abin da Allah ya nuna mishi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka matasan ahlus sunna musamman a Najeriya sai kun shiga taitayin ku sannan malaman ahlus sunna sai kun koma kuna karantar da ɗaliban ahlus sunna ilimi irin na ahlus sunna na farko ba kawai baran kadama ba ba kawai baran kadama ba ya zama wa'azi ya zama kamar cali-cali kamar 'yan drama sun taru banda karatun sai kun rinka koya musu wannan ilimi ne ke karkashin karatun shi ne abin da wannan littafin yake koya mana fikin sira din waɗanne darussa ne ake ɗauka daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa tun da gaba ɗayan mu mun amince cewa rayuwar annabi ita ce kaɗai rayuwa da take alheri to duk wata rayuwa ana son ta zama alheri ta kwaikwayi irin ta annabi sallallahu alaihi wa to kaji an hana shi wa'azi kuma sai ya hannu sai ja baki ya shiru amma idan dama ta samu fa sai amfani da damar sai kuma ya fito yana isar da saƙo a cikin jumla biyu amma kuma saƙon ya isar qulu la ilaha illallah tuflihu ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'atni an uballigha risalata rabbi a cikin sadara biyu ya isar da duk abin da yake so ya isar saboda duk lokacin da ka samu dama wadda take da wahalar samuwa eh ba tsayawa za ka yi kana ɓata lokaci ba za ka yi marmaza ne asalin menene saƙon naka sai ka sauri sai ka isar da shi kawai ko kun fahimta jama'a a cikin jihar enugu ta yanzu a da anambra state kenan a kuma garin enugu a yanzu bishop anyogo street yau shekara ashirin da ta wuce ɗalibai ne suka tafi nysc sai aka ce an ba su minti biyar islamic center ce a wurin har yanzu tana nan bishop an yogo street aka ce an ba su minti biyar a gidan rediyo ranar juma'a su isar da saƙon musulunci wai sai wani ya fushi ya ce minti biyar ne zai ishe shi na ce minti biyar ya isa a bayyana rukunan musulunci gaba ɗaya ba ma kalmar shahada ba kaɗai shi wai tunani yake sai ran da aka bashi awa uku irin yadda ake baiwa kiristoci ya manta garinsu ne kuma an bashi awa minti biyar din ne dama don a bata mai rai da sai amfani da minti uku sai isar da saƙon saura ma sai su ya gama ma a minti uku shikenan kawai dole ne ka zama hakimi ka zama kana da basira wajen magana ba wai a ce an baka minti biyar ba sai ka ce minti biyar yaushe zai ishe ni minti biyar ya ishe ka ala rajulun yahmiluni ila qaumihi فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا saƙon annabi ke kuma wannan saƙo ne na shekara fa mutanen duniya ne suka taru amma abin da yake bi kenan ƙabila ƙabila in dai har ƙabila kaza za ta bashi minti ɗaya a cikin minti ɗaya zai faɗi wannan saƙon sai ya wuce ya samu wancan ƙabila ba bukata ta biya ba saboda haka dole ne masu da'awa a Najeriya a zo ana graduating ɗinsu from the academic perspective ba wai kawai irin yadda yanzu masu da'awa kawai ustazu ne ya gaji da wahalhalun duniya kawai shi kenan sai waye gari ya zama mai da'awa bai sanya ake tsara wa'azi ba bai sanya ake kaza ba bai sanya ake kaza ba duk wanda ya makaranta wadda za a ce certificate secondary diploma degree ya san za a iya baka asamin a ce kada asamin din ya wuce kalma kaza kada ya wuce sadara kaza to dole ne daga haka ne kake fikin abubuwa ka sanya ake space management ya ake time management duk ka san waɗannan abubuwan suna daga cikin human resources darasi ne mai zaman kanshi a cikin harkar management ya za ka iya amfani da ɗan takaitaccen lokaci ka isar da abu amma fa wani abun mamaki musulunci shi ya zo da waɗannan abubuwan inna ma an mutu ne akan musuluncin ba a fahimce shi yadda ya kamata ba shi yasa har yanzu sai mun faɗa da turanci sai mun ce course ne kaza a university ko a FCE ko a polytechnic ko a school of management studies amma ba haka ba musulunci shi yazo da wannan wannan shi kanshi yana nuna maka yadda annabi yake da time management kai aka hana wa'azin shekara guda kana zaune yau sai aka ce duk kabilun duniya sun taru za ka iya bin su a cikin kwana uku ka kewaya su kaf tsayawa za ka ce sai ka goge riga ka yi mata stati ka karya hula ko kuma ka ce to ai wannan hulan ma ba ta dace da wannan riga ba ba za ka fita ka da Allah za ka shirya ka fita ka fita ko kun fahimta jama'a dole ne in kana aikin Allah ka zama ka fi kowa natsuwa da tsara abubuwanka ba zama baka da baka lura da situation ba mafi yawancin direbobin najeriya mai ke kifar da su ba sa duban yanayi sai mutum ya dubi ita motar an ce tana gudu kilomita kaza a kaza ya manta amma in an sa wace irin taya a wace irin kwalta a wane irin man fetur din ko kun fahimta jama'a sai ɗake mota da gudu an ce a sa mata mutum hudu ya sa mutum talatin yanzu golf wajen mutum talatin ake ɗauka a zuba wasu a boot wani a sa guda uku nan wani ya zo nan hagun direba ya zauna eh kuma tayoyin waɗannan iri yan kwatano to amma ya dubi manejinta sai ce 240 bature ya ce tana tafiya sai ya auna ta kafin ya je kano rami kusan 180 ne to amma shi bature duk yana nufin in waɗannan abubuwan ba waɗannan matsalolin ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na ba laifi larabci ne ne na ƙureshen ba laifi mana'uni ko fa inna ƙureshen mana'atni larabci ne mana'atni kabila ce ai condemnation ne ma a larabci ba ka ganin malaman tarihi na Najeriya waɗanda malaman tarihi waɗanda ba 'yan Najeriya ba in suka tashi sai ce Najeriya got its independent its zagi ne ai eh in dan Najeriya ne kamar wa kamar tsohon professor na Ahmadu Bello University professor Mahadi sai ce Najeriya got her independent sai mutunta ta shine na ce fa inna quraishan kad mana'atni sahih Allah ya taimaka sau da haka jama'a kun ji wannan muka ji daga cikin darussa ko malam yake cewa to kuma wannan darasin ya karantar da mu wani babban sako shine me annabi da me yake fara da'awar shi la ilaha illallah qulu la ilaha illallah to dole ne mai da'awa ya bada muhimmanci game da la ilaha illallah bautawa Allah sanin Allah bayanta Allah da bauta sai sa akwai wata lacca da naita a ainihin bauchi insha Allahu ta'ala zan yi kokarin lacca za ta shigo cikin darasinmu na gaba na kitabul kaba'ir akan shirka ma'anarta nau'o'inta da illolinta ba don komi ba saboda shirka ita ce tsatsa mafi lalata hasken tauhidi duk hasken da tauhidi yake da shi idan shirka ta zo sai ta yi rugurugu da shi Allah ya kiyaye sa'an nan malam ya nuna mana muhimmancin mai da'awa ya zan yana da fasaha shine magana da na tattauna mana a cikin ɗan takaitaccen bayani annabi ya yi maganganu waɗanda ya isar da saƙo ya bayyana wa duniya halin da yake ciki sa'an nan muka ji cewa har wa yau daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga wuri wuri kuma baya ɗebe tsammani ya shiga nan ya yi wa'azi wani ya zunduma mai ashar ba zai kwaɓa rigar shi a tsaya ana damba ba sai ya wuce can kuma da ya yi wa'azin sai wani ya miƙo mai fura ya sha haka rayuwa take ya kamata ka fahimci wannan galibin matasa musamman waɗanda suke tasowa a yanzu suna ganin mu da manyan masallatai manyan makarantu manyan motoci manyan gidaje muna hawa wai sai suka ɗauka kawai shekaran jiya ne muka fara da'awa kuma duk wannan ya samu to da ya zo ya fara ya ji an gaura mai mari yana neman aure can an kwace can an je an yi mishi kullalliya sai ce a wai shi abin da yake gani to ai su albani ba haka abin yake ba kai ko ma shekara talatin ka jiya muka yi galibin abin da yake damun matasa kenan sai su kalli abu from the surface daga sama-sama irin wannan majalisin ina zaune a kan shi jama'a tun gemu bai fita fito mini ba babu alamar shi yau gashi har ya fito ya cika har ya cika da furfura to kai kuma sai ya zama shekaran jiya ka fara sai kake tunanin za ka samu acceptance da turnover da komai irin yadda na samu kayi kuskure kai kuskure kai ma sai ka ɗanɗana abin da muka ɗanɗana sai dai ba gaskiya ka zo da ita ba ko haka karanta suratul ankabut eh yace wala qad fatanna allazina min qabli haka Allah yace to sadisan a yau za mu tashi darasi na shida wanda malam yake cewa min kalamin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lil qaba'il al arabiyya نلحظ أنه يبحث عن مكان يستطيع فيه أن يبلغ رسالة ربه ويدعو إلى الله وهو آمن daga cikin maganganun da muka ji annabi yana faɗa wa waɗannan ƙabilun larabawa in yana wa'azi a lokacin aikin hajji ba mun ji yana cewa ala rajulun ya hamiluni ila qaumihi akwai mutumin da zai ɗauke ni ya kai ni ga dangin shi in yi wa'azi in je in yi da'awa فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي قريشاوا sun hana ni in isar da saƙon ubangijina a cikin wannan magana ta annabi muna fahimtar ne annahu yabhasu an makanin annabi na neman wani wuri ne yastati'u fihi an yuballigha risalata rabbih wanda zai samu damar isar da saƙon ubangijin shi wa yad'u ila Allah yayi kira zuwa ga Allah wa huwa aminun yana cikin aminci haka ne ko ba haka ba maganar da annabi yake faɗi tana nuna haka ko ba ta nunawa tana nuna haka tunda yake cewa wane ne zai ɗauke ni ya kai ni garin su cikin dangin shi in je in yi da'awa ƙuraishawa sun hana ni annabi yana neman wurin aminci kenan ko kafin mu tafi da nisa sai ka ce wannan ya nuna kenan duk masallacin da ka je za ka yi musu wa'azi suka ce ba sa so sai ka ce sai ka yi za ka ce sai ka yi ba amma an ka duba a tarihin matasan najeriya shi inda zai je ana bala'i ma to nan ne yake so ya je da ya fara a kudundino shi a jeho shi shi kuma ya kabbara ya sake dawowa dan agaji shi kenan sai dawo yana murna ya ce ai dai ya more e yau ba a yi sallah lafiya a wurin ba shi ya ji daɗi to kaga ya saba ma sunna ba shi da bambanci da yan bid'an da yake zagi shi ma mubtadi'i ne don ya saba manhajin annabi sallallahu alaihi kana jin a lokacin annabi ba zai iya yin wa'azi a maka duk bala'in da za a yi ga su aliyu nan ba su aliyu su ne matasan tafiyar amma ka ji duk da haka cewa yake yana neman inda zai samu ne je wa'azin a cikin mai a cikin aminci wa an ya abu ta'ala aminan kuma ya samu wurin da zai bauta wa Allah cikin aminci da lumana min al'iza ba tare da cutarwa wani ba wa hadha yunabbihuna ila makanatil amni fi da'awa wannan yana nuna mana matsayin samun lumana da aminci wajen kira ilallahi subhanahu wa ta'ala dole ne duk mai da'awa ya yi tunanin samar da wuri da yanayi inda yake akwai lumana da aminci da natsuwa domin mai wa'azi fa ba shi da bambanci da wanda ya ɗana tarko na kara duk wanda ya ɗana tarko me yake fata ya kama ba zai taba kama ba idan akwai sukur-sukur a wurin to duk wurin da yake akwai tashin hankali ka sani da cewa ba za a taɓa fahimtar ka ba in ma dai kai ka haifar da tashin hankalin har abada babu wanda zai dawo kuma bi ka domin tafiyar ta tashin hankali ce in ma asalin wurin wuri ne mai tashin hankali babu natsuwa yaushe za a saurare ka wurin yana da sukurniya don haka wannan yana nuna mana lallai ne mai da'awa yana neman wuri ne wanda yake da natsuwa da kwanciyar hankali faman ta haƙaƙar lahu hadhihi ni'ma dan haka duk wanda wannan ni'ima ta samu gare shi falyashkurillaha sai ya gode wa Allah wal yuhafiz alaiha kuma sai ya kiyaye ta ni'ima ce duk inda ka samu ni'ima ko to ka kiyaye ta dan in ka wulakanta ta abu na gaba da zai biyo baya sai Allah ya tarwatsa ta a lokacin kuma zaka neme ta ka rasa jama'a kun fahimci wannan wa yaskharaha sannan ya amfani da ita fi hidimati dinin lahi jalla sha'anuhu wajen hidima addinin Allah wanda al'amarin shi ya ɗaukaka shi yasa kullum muke ba da shawara idan ka je ka same su masallacin ba naka ba ne makarantar ba taka ba ce kar ka ɗauko dalilai na umumi ka ce to ai masallaci ɗakin Allah ne ai makarantar tun da an ce an yi tafi su billahi dole ne komai tsiya sai sun barka kayi wa'azi a wurin ko kun fahimta haka wasu alhazai mutanen bauchi bare suka same ni a ka'aba suka ce a ya za a ce wannan ɗaki ɗakin Allah ne amma sai balarabe zai limanci malam ku yi musu magana mu ma muna da malamai a samu baki ya rinka yi na ce to abin naka kabilanci ne ko najeriyanci to ba an ce ɗakin Allah bane nace kwarai da gaske nace yanzu ka gina masallaci a Bauchi haka sidda zan iya naɗo liman daga Zaria kawai tun da ɗakin Allah ne yace a akwai protocol nace nan ma akwai protocol na fata an gane wato dalilai ne mutum zai rike na umumi in na rike dalilai na umumi a kanka haka siddan sai in kira kan ɗora maka me dako kai ba bawan Allah bane eh to ka taimake ni dan Allah shi ne da na umumi tun da kai bawan Allah ne eh to dan Allah ka taimake ni ka daukar min buhun nan ka kai min sabon gari to saboda haka mai da'awa wajibi ne ya nemi yaya za a yi a samu wuri da atmosphere wadda take akwai lumana a ciki ko kun fahimta jama'a to yanzu kenan kun ga zargin musulunci da tashin tashina ashe asalin wannan zargin shine ta'addanci na farko da aka yi wa addinin musulunci addinin musulunci so yake a samar da zaman lafiya domin babu wani wanda ya fi kafiri da addinin kafirci zalunci a bayan ƙasa ƙasar amerika da take kira zuwa ga demokuraɗiyya a yanzu ta fi kowa faɗa da demokuraɗiyya domin sai da amerika ta rusa demokuraɗiyya tukuna sannan ta samu gindin zama ita a yanzu ɗin sai da ta hallaka wasu mutane aka yi musu yakin ƙare dangi ƙasarsu ce amma wai sai aka koma ana ce musu wai indiyan daji amma waɗannan indiyoyin daji da ake cewa su ne asalin 'yan ƙasar aka kashe su aka hallaka na hallakawa aka bautar da na bautarwa sannan tafi kasar australia haka 'yan asalin kasar yanzu ka gansu an ture su gefe guda haka za a gansu suna yawo kamar me kamar wasu mahaukata ana ce musu aboriginal wai aboriginal aboriginal an ture su gefe guda addinin musulunci shine asalin addinin da ya zo da zaman lafiya don haka duk wanda ya zargi da addini duk wanda ya zargi addinin musulunci da tashin tashina to ɗayan abu biyu ya faru ko dai shi ya yi misinterpreting ko kuma an samu waɗanda yake tare da su na kusa da shi musulmi su sun yi interpreting musulunci amma musulunci shine addinin da ya kawo zaman lafiya duniya musulunci shine addinin da ya zo ya kashe bauta a duniya bautar da ɗan adam sabanin abin da suke cewa musulunci shi yake bautar da mutane in ka karanta alkur'ani tun daga bakarar shahan nasa sai ka ji duk wani laifi da mutum yayi sai ka ji daga cikin hanyoyin da zai da a yafe mai laifin shine mai fata hariru raqaba sai ce ya yan tabawa ya yan tabawa addinin musulunci shi ya zo da wannan 1400 years ago ba wilberforce ba wane ne wilberforce wani kafiri ne a kasar ingila wai ya tashi da da'awa ta yaudara cewa sai a 'yanta bayi rashin sanin wannan tarihin abubakar ladan na zariya ya saka a cikin waka har yake yaba mishi a cikin waka shi da ya ta 'yancin afirka amma addinin musulunci shi ya zo da 'yanta bayi tambayar ita ce duk wanda ya ce maka addinin musulunci ya zo ya bautar da mutane sai a ce a ai tun kafin musulunci dama ga bayi nan musulunci ya zo ya samu akwai bayi shi da ya zo ya ta kwadaitarwa ne akan a 'yanta su ka tambaye shi ka ce mishi a cikin littafin ka buɗo min wuri ɗaya inda aka ce in mutum ya yi wani laifi ya yanta bawa zan buɗo maka uku ni a nawa kai ka buɗo min ɗaya ni zan buɗo maka uku one in response to three buɗo ɗaya ni zan buɗo uku a kafara azumi akwai me akwai yan tabawa kisan kai akwai me akwai yan tabawa zihari akwai me akwai yan tabawa to a tsaya nan kawai ya isa wannan a gurguje kenan to duk wanda ya maka musun wannan ka'idar cewa musulunci shi ya yanta bayi ba shi ya kawo bauta ba ka ce to a cikin addinin ka kowane irin addini ne be it christianity ne judaism ne kowane iri ne ka ce a cikin littafin shi ya buɗe inda aka ce in an yi laifi ka za a yanta bawa kwaya ɗaya addinin mu kullum kwaɗaitarwa yake game da fitar da ɗan adam daga ƙangin bauta a samar mushi da cikakken 'yanci. a daidai lokacin da duk su Wilberforce suka gama duk hayaniyar da rashin kunyar da suka gama a kasar Ingila a lokacin ne fa a 1800 1800 aka zauna aka yi wani taro na kason zalunci a garin Berlin a birnin Berlin a kasar Jamus kasar Faransa da kasar Ingila da Portugal da wance da wance da wance suka zauna suka keta kasashen Afirka wance je kiki ɗibi kaza wance je kiki ɗibi kaza wance je kiki ɗibi kaza garin haka ne aka samar wa da kamar mugun tarihin da gashi nan har yanzu a jikinsu turawan ingilishi sun je sun shiga sai ainihin wannan ƙasa ta zo ta ce a'a sai wannan ta zo ƙarshe shikenan sai faransa ta zo don haka yau sai ka samu wani ɓangare na kamar turanci ake wani ɓangare faransanci ake me yasa saboda can da aka yi kasan wance da ta zo ta nemi ke zalunci kafin a fitar da ita hatta gurɓata su ta mai da su wani yara so dole ne kuna buƙatar ku je ku karanta tarihin duniya ku san menene ake ciki idan ba ku san ilimin international relations international politics me ya faru a duniya me duniya take ciki menene current affairs what is on the way this morning this evening what is on the news me yake faruwa yanzu me aka yi publishing yau da yamma da safe sha biyun dare kana zaune gaban laptop me aka ce yau a duniya ba haka ba sai su zo su ne azzalumai amma sai zo su danna muku zalunci su ne yan ta'adda sai su ce ku ne yan ta'adda ai mu abin da muka ce yanzu lokaci ya kai kuma ya kamata a rinka samo mana professors waɗanda za su wakilci turawa ana nemo mu zauna da su a tattauna a rinka sa wannan tattaunawar live amma tashar bbc da ke london ta talbijin ita ce takan sanya wannan irin program din but unfortunately madadin ta gayyato malami sai ta gayyato wani dan jarida tare da muna yaba mai yana da kokari abdulbari otwan ba malami ba ne dan jarida ne ya ce to in kun ce kaza to ai kuma kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ina ma a samu malami wanda za a gayyato wanda zai magana da bakin addinin musulunci tunda su abin da suke yi suna yi ne da nufin addinin musulunci shi ne yake da zalunci shi yake da ta'addanci to da ba sai a nemo waɗanda suke su ne jagororin addini su yi magana ba tashar bbc tana yin wannan sai ga an zauna ana ɗan yin debate ko ana dialogue ko ana tattauna ko ana menene menene amma shi kenan ake gayyatuwa wanda yake iya magana wanda zaka ce mai ma'ana abdulbari otwan a zahiri ɗan ƙasar masar ne yana jin harshen turanci yana zaune a london Allah maraukakin sarki ya taimaka don haka jama'a addinin musulunci shine addinin da ya tabbatar da cewa idan babu zaman lafiya addini ba zai yiwu ba to sai dai kuma idan har makiyan addinin suka nemi su yi amfani da irin wannan damar fa to anan ne musulunci yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din kulluhu lillah idan makiyan addini suka yi amfani da cewa a sun ji ku masu son zaman lafiya ne to su tsogalo ku sun ji cewa ashe in an sa muku dokar hana ku wa'azi ashe za ku daina to bari su hana ku to anan kuma Allah yake ku yaƙe su har sai ya zama kun kwantar da fitina mecece fitina duk wani yanayi da za a hana bautar Allah amma a bar komai yana da yanci amma bautar Allah ba ta da yanci to fitina ta faru Allah ya ce ku ta da yaƙi har sai zaman lafiya ya dawo har sai an kwantar da fitina ya zama shi Allah madaukakin sarki bai face dole kowa ya bi shi ba bai ce dole a bauta mishi gaba ɗaya ba amma cewa ya a bar masu bauta mishi su bauta mishi don haka wannan ba ita ce abin da suke cewa demokuraɗiyyar ba me ka zaɓa abin da ka zaɓa e bari ka yi abinka wani zai kiristiyaniti ya je ya yi wani musulunci zai abashi ya je ya yi wani mai zai yi zai addinin yahudanci abashi ya je ya yi ko kun fahimta zama to amma in aka ce kowa ya je nashi amma musulmi kai ya nashi to Allah ya ce musulmi kan ku yadda anan ku tashi ku yi yaƙi haka ne ko ba haka ba haka ka'idar take kuma wannan shine abin da ya daidai da tunanin masu tunani ma shine in dai an bar kowa ya to musulmi ma a bashi yayi dan haka ga su mutanen makka tare da sun hana wa'azi amma in lokacin aikin hajji aka ɗage dokar duk abin da aka hana a yi to an ba da dama a yi to daga ciki har da wa'azi shi yasa ba taɓa samun matsala ba amma da a ce an ɗage dokar amma fa banda musulmi ranar ne sa Aliyu ba za su yarda ba kuma annabi zai goyi bayan sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan ashe addinin musulunci da zaman lafiya da yaƙi da tashin hankali yana da ta cewa yana da ƙa'idoji a kowane hali ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sabi'an na bakwai, ana listijabata to wani abin mamaki jama'a, kuma abu mafi ban mamaki shine da aka samu gwamna shema na jihar Katsina ya hana wa'azi a cikin ainihin wannan watan. Amma iya hujjar da iya kawo wai dama akwai wannan dokar wai an yi mata gyara ne da kwaskwarima. kuma dalilin shi ne saboda an yi amfani da mimbarorin wa'azi wajen cewa kada a zaɓe shi shi ne dalili ina son kusan wannan iyakar dalilin kenan amma ya manta lokacin da waɗannan mimbarorin na wa'azi su ne aka yi amfani da su a wani lokaci aka ce a zaɓi mai gidan shi kuma aka ce a zaɓe shi da ya zo bai kyautata ba sai waɗannan mimbarai suka juya mai baya shine yanzu aka kafa dokar wa'azi dokar gina masallaci dokar gina makarantar islamiyya a garin katsina garin umarun dallaje to allah maɗaukakin sarki ya turo maka umarun dallaje na biyu ya kai shema in baka san umarun dallaje ba na gaskiya ba wanda kake ji a hayaniyar garin katsina ba ka je ka tambayi malaman tarihi amma ka je ka karanta littafin the principles of leadership the principles of leadership usulun siyasa wanda malam muhammadu bello sarkin musulmi ya rubuta shi kuma ya rubuta wannan littafin ne da neman da shi umarun dallaje ya yi cewa ga shugabanci ya same shi amma yana buƙatar waɗanne ƙa'idoji ne ake bin a yi shugabancin a lokacin da aka turo shi ya zo ya kifar da gwamnatin maguzanci ta katsina amma fa kasan sarkin katsinan na lokacin yana sallah yana azumi yana zakka amma shi usman dan fodo ya tabbatar da maguzancin shi dan ya koma yana faɗa da musulunci karanta littafin shehu bayan wujubin hijrati ala al-ibad wa wujubi nasbil imam wa iqamatil jihad aka tura mishi wasiƙa rubutatta daga shehu ya yayyaga wasiƙar ya ashar ka je ka saurari kasadina na ka cikakken tarihin jihadin dan hudu ba hawan daushe bane a nan ne dan hodiyo ya mishi addu'a Allah ya karya mulkin shi Allah kuma ya wulakanta shi kuma Allah ya gutsire karshen shi daga kan shi don haka har kiyama ta tashi zuriyar shi ba za su sake sarauta a katsina ko a ina a duniya ba saboda shehu ya mai addu'a a lokacin ne aka turo umarun dallaji ya zo ya kifar da gwamnatin bayan ya kifar da gwamnatin shine sai nemi dalla ya rubuta mishi wannan littafi a ciki karara dalla ya faɗi tun daga muƙaddimar farko sunan littafin kenan usulus siyasa the principles of leadership malam shehu ya musa tsohon principal na upe a nan zaria shi ya fassara shi da turanci wanda duk yake bukata za mu iya mishi printing yana nan mun yi editing din shi akan kwamfutar mu ta makaranta sai ya samu ainihin copy ya je ya karanta da turanci ne ko da larabci to idan gwamna shema bai san wannan ba ya kamata dokar gina cocina fa da wuraren ibada na kafirci wadda ita kuma wannan dokar tana nan a garin katsina tun kafin bature ya shigo idan shema ba shi da wannan tarihin shi ma ya je ya samu malamai masana su zaunar da shi a nan cikin garin katsina su gaya mishi akwai dokar da ta haramta gina coci a cikin garin katsina da yankin kasar katsina kaf tun kafin bature ya shigo najeriya kuma wannan dokar har yanzu tana nan me yasa shema bai ɗauko ta an kakkaɓe ta ita ma an kai ta majalisa ba ita ce dokar gaskiya da umarun dallaje ya rubuta ta sarkin musulmi na zamani shine muhammadu bello ya sa mata hannu babu gina coci a cikin garin katsina babu gina coci a cikin garin zaria babu gina coci a sokoto babu a cikin ela babu a cikin garin gombe babu a cikin bauchi aka tura mishi wasiƙa rubutatta daga shehu ya yayya ga wasiƙar ya ashar ka je ka saurari kasaɗina na ka cikakken tarihin jihadin ɗan hodiyo ba hawan daushe ba ne a nan ne ɗan hodiyo ya mishi addu'a allah ya karya mulkin shi allah kuma ya wulaƙanta shi kuma allah ya gutsire ƙarshen shi daga kan shi na haka har kiyama ta tashi zuriyar shi ba za su sake sarauta a katsina ko a ina a duniya ba saboda shehu ya mai addu'a a lokacin ne aka turo umarun dallaji ya zo ya kifar da gwamnatin bayan ya kifar da gwamnatin shine sai ya nemi bello ya rubuta mishi wannan littafi a ciki karara bello ya faɗi tun daga muƙaddimar farko sunan littafin kenan usulu siyasa the principles of leadership malam shehu ya musa tsohon principal na UPE a nan Zaria shi ya fassara shi da turanci wanda duk yake bukata za mu iya mishi printing yana nan mun yi editing din shi akan kwamfutar mu ta makaranta sai ya samu ainihin copy ya je ya karanta da turanci ne ko da larabci to idan gwamna shema bai san wannan ba ya kama dokar gina cocina fa da wuraren ibada na kafirci wadda ita kuma wannan dokar tana nan a garin katsina tun kafin bature ya shigo idan shema ba shi da wannan tarihin shi ma ya je ya samu malamai masana su zaunar da shi a nan cikin garin katsina su gaya mishi akwai dokar da ta haramta gina coci a cikin garin katsina da yankin kasar katsina kaf tun kafin bature ya shigo najeriya kuma wannan dokar har yanzu tana nan me yasa shema bai ɗauko ta an kakkaɓe ta ita ma an kai ta majalisa ba ita ce dokar gaskiya da umarun dallaje ya rubuta ta sarkin musulmi na zamani shine muhammadu bello ya sa mata hannu babu gina coci a cikin garin katsina babu gina coci a cikin garin zaria babu gina coci a sokoto babu a cikin ela babu a cikin garin gombe babu a cikin bauchi wannan dokar ko shema ya santa ko bai santa ba idan wannan sakon ya isa gare shi albani ne yake magana muhammad awwal daga zaria darul hadisi salafiya allah madaukakin sarki ya taimake mu sabi'an malam yace na bakwai anna listijabata lidda'i ila allah subhanahu wa ta'ala kad la takunu fawriya malam yace me wa'azi kuma ya sani da cewa amsa mishi zuwa ga kiran shi da yake zuwa ga allah mai tsarki da ɗaukaka ta yiwu ya kasance ba cikin gaggawa ba ta yiwu ka zo kai ta wa'azin ba amsa maka ba sai bayan shekara talatin ko bayan shekara arba'in ko bayan shekara kaza so wannan darasin yana nuna mana haka tun da shekara nawa wannan gwagwarmayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi fa a cikin shekara ta sha ɗaya ne zuwa sha biyu kaji bayan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu annabi yana da'awa annabi ya fi kowa iyawa ayoyin shi duka ingantattu ne hadisan shi duka sahihai ne amma ba amsa ba ko kun fahimta jama'a balle kai wasu ayoyin ma ciko kake da wani larabcin wasu hadisan ma duk na ƙarya ne dan kayi kwana bakwai ko kwana tara ko sati biyu kana wa'azi ba amsa ba sai kai fushi da su abinda malam yake cewa annal istijabata lidda'i amsawa kiran mai kira ila Allah subhanahu wa ta'ala qad la takunu fawriya ta iya yiwa ya zama ba zai zama cikin gaggawa ba wa kadhalika adamu istijabati fawriya la ya'ni adam wujud at-ta'sir fil mad'u malam yace to haka kuma rashin amsawa cikin gaggawa ba ta nufin rashin samuwar tasiri ga wanda ake da'awar ya kamata ka san wannan karka ɗauka wai kana ta wa'azi kana ta wa'azi ka ga basu canza ba karka ɗauka abin baya tasiri yau wajen shekara goma sha biyar mun je wa'azi garin maiduguri a nan masallacin indini muka samu wani dattijo ba na iya rike sunan shi ya ce to alhamdulillahi yace sun samu wani lokaci suna matasa ba su wuce shekara ashirin da biyu ba suna wa'azi a ƙarƙashin jama'atu nasrul islam su je su yi wa'azi su kashe kuɗi su yi kaza su yi su a iya fahimtar sai suka gaba canji sai suka zo suka ce malam bakar gumi a lokacin shi yake bada approval a fitar da kuɗi daga jama'atu nasrul islam za a tura su wa'azi sai suka ce daga yau sun daina zuwa wa'azi yace me yasa suka ce wa'azin bayi da amfani sam ba wanda yake musulunta ba wanda yake tuba duk abin da ake ba a denawa sun gaji a bar kowa ya je ya haɗu da Allah kawai su sun gaji sai malam bakar gumi ya ce a'a ai shi wa'azin da kuke kuna yi wa waɗannan ne da nufin Allah ya shiryar da su in bai nufe su da shirya ba kun yanke uzuri a kansu sai ce amma barin gaya muku kun san abin da yasa waɗannan suka tashi suna karta suna caca suna neman mata sai malam bakar gumi ce ai ce saboda ba a samu irin ku ba a baya idan yanzu kuka ci gaba da yin wa'azin ko da su ba su bi ba to ƴaƴansu za su taso su ga ana wa'azin tuni za su kama hanyar da ake ta wa'azin ba za su bi waccan hanyar ba Allahu akbar waɗannan kalmomi ne na malami masani wanda in ka gwada karatun shi da digiri ka cuci karatun in ka gwada matsayin shi da malantar professorship ka cuci malantar shi malami masani gogagge maganganun da sun kai a rubuta su da ruwan zinari Allahu akbar ku duba shi wa'azin ya ce ana yi ne ga waɗannan masu laifi wannan na karta wannan na caca wannan na kaza wannan na kaza wannan na kaza ana ta yi ba sa ji to ana yi musu ne da fatan alheri Allah ya sa su gyaru idan ba su gyaru ba mai wa'azi ya fita in an je lahira ya yi ya fita sannan na biyu ‘ya'yansu in suka tashi suka ga ana wa'azin su ba za su yi abin da iyayen ke yi ba kun ga daga nan an gyara domin su ma da sun tashi ana irin wannan wa'azin da ba su lalace haka ba yau sai ga aya Allah ya nuna mini yau din nan jama'a a Kano ne sallar Juma'a ina Kano yau a Kano ne sallar Juma'a a wani masallaci wanda wallahi saboda irin yadda na ga turn over jama'a don na san masallacin kusan shekara talatin ya fi kowane masallaci bakin jini a Kano ya fi kuma kowane masallaci rashin mutane sai ban gane masallacin ba aka ta kwatance sai nake ko masallacin NTP sai wani ya ce shi mu da haka muka san shi shine masallacin izala na farko a kan masallacin kan fage masallacin fage saboda tsabar izala ne a lokacin ba sa cin yankan kowa sai kifi suke ci shine muke ce musu masallacin yan kifi to ba wanda ke zuwa sallah a wurin sai wanda izala shi ta fito karara saboda haka lokacin ba su wuce ka kirga su ba yau sai ga mu har wajen kofar wafa nan muka yi sallah kai da ke zariyan baka sani ba kamar masallacin yana a gwaro ne amma mu sai a nan cikin gaskiya kwatas muka yi sallah jama'a ce kuma tun daga masallacin har inda muke har kuma gaba a nan muka yi sallar juma'a yau din nan shine sai ya nuna kusa da ni sai ce kaga yanzu ba sa kyama sai nace a yo me za su kyama sai ce ai wannan masallacin da aka baka ba ce masallacin fage to ni kaina yawan jama'an ne yasa ban gane abin ba saboda masallacin da za a ita da sallah bai wuce sahu biyu sahu uku ba sai na ce ko dai masallacin yan kifi shine wanda yake tsohon hannu ne shi ma yake shine na ce Allahu akbar yau 'ya'yansu ne da jikokinsu amma su ba su ansa ba a wancan lokacin ko kun fahimta shi yasa ba a son gaggawa akwai lokacin da malam sani rijiyar lemo yana matashi shi da kanshi ya je miƙe ya wa'azi nasiha ya ɗan yi musu gyara su masu masallacin waje aka yi da shi don ta farfasa take a lokacin duk wanda ba zai zo watsa mata fetur ba to ba a maraba ma da irin wa'azin shi to amma ka gani da aka yi haƙuri fa aka ci gaba da bayani aka ci gaba da karantarwa an samu lokacin da malam ja'afar wurin yake limanci tun yana saurayi bai yi auren fari ba ga ɗakin shi can tsallake eh tarihi kenan ina fata an gane to a lokacin sai wanda ya bayyana cewa izala ike irin wanda za a ce bakar yake baka ce tashi sai irin shi ne za a gani a wuri amma wallahi jama'a ni abin har yanzu don tsakani da Allah yawan jama'a ta sa nema kuwa sai da na biyo ta cikin anguwa inda lokacin in nazo da nan nake biyowa da keke na sannan na yadda cewa lallai wurin ne kun gani abin da karatun mu ke faɗi shine hakikanin abin da ya faru kana da'awa kana da'awa kana da'awa malam ya ce ta yiwu ba cikin gaggawa za su amsa maka ba ta yiwu ba iyayen ba ne ta yiwu ba 'ya'yan ba ne ta yiwu jikokin ne ko tattaɓa kunnan ina mutanen fa'if da suka bugo annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ka je ina masu ina waɗanda suka koro annabi din kuma duk wanda ya taɓa annabi kuma yanzu ko da magana ne kashe shi za su yi a garin yanzu kad la takunu fauriyan ta iya yiwa amsawa ba za ta zama cikin gaggawa ba sai kai hakuri ka ci gaba da karantarwa abin da ake so ka gane shine abubakar gumi ya bayyana a cikin wancan jawabin kai ne wa'azi yin wa'azin aiki ne da Allah ya ce maka kai dan haka kai sun amsa ba su amsa ba kamar ma'aikacin gwamnati ne aka ce maka karfe takwas ne maka a ofis kar ka tashi sai karfe hudu ko akwai sanin fayil ko babu ko ma menene ka dai zo in ka zo ka zauna ka sa hannu ka zo kai zaman ka kai ta bacci ko duk abin da za a yi matukar ka zo din shikenan ko akwai aiki ko ba aiki don haka kai mai da'awa ka ci gaba da faɗe sun bi ba su bi ba sun amsa ba su amsa ba amma abin da ake so ka sa tsarkin zuciya ka yi saboda Allah kar ka yi da komai sai da ƙur'ani da hadisi kar ka bi tafarkin kowa sai tafarkin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama in kai haka shikenan bukata ta biya malam yace fa masalan عندما عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوته على بني شيبان dubi misali da annabi ya gabatar da da'awar shi wa'azi shi ga kabilar banu shaiban lam yajid minhum alqabul bai samu karbuwa ba ba wanda ya karbe shi wa kana fihim almusanna ibn al-haris ibn harisa ash-shaybani a cikin su akwai wani dattijo mai suna musanna dan harisa walakin kana li hadha al-liqa atharuhu alladhi dhaharat nata'ijuhu fi ma ba'd wannan haduwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ku ji wannan jama'a da wannan dattijon wannan sai zama yana da wani kyakkyawan tasiri daga baya wanda ya haifar da wani sakamako mai kyau me yasa fa innal musanna aslama ba'da hini domin wannan almusanna din daga baya ya musulunta wa asbaha qa'idan ya waye gari ya zama jagora kabiran mai girma an gane min kuwadil musulmi daga cikin jagororin musulmi amma sanda annabi ya je wa'azin fa bai amsa ba amma daga baya abin ya yi tasiri ko bai tasiri ba ya yi yasa waɗannan mutane na akwa ibom da rivers da bayelsa da makamantansu da muke cewa ku je ku yi musu wa'azi wani wurin ka je kai wa'azin za su ainihin wato karɓe ka hannu biyu su baka abinci ka sha su baka kaza su baka kaza su ga ka mutunta su sai su ji daɗi sai su saki 'ya'yansu shikenan sai ga 'ya'yan sun musulunta ko kuma daga baya in wani abu ya taso sai ka ji sarkin gari ya aika a kira ka ya ce ai shi ma ya san wani wanda ya taɓa zuwa ya yi irin wannan wa'azin a kira shi ya mutunta shi na taɓa gaya muku garin eket da ke cikin jihar cross river kafin a kai calabar muka je muka sauka ƙauye ne su kuma al'adarsu shine a kawo maka banni kankan kenan ko burkutu banni banni dai banni da goro da yaji an girmama ka kenan da kawo sai na mai da abin raha wurin sarkin na ce mishi chief you know I'm a Fulani man so I'm not used to this kind kind ya ce ah is that but it's good test it na ce no I'm a Fulani man I'm a traditionist sai na nuna ni ma dan al'ada ne a al'adar mu ba ma shan irin wannan ne ni mutumin ƙauye ne to amma goro da yaji fa dan kai ga abin ya abin nan sai na rinka gutsuran goro ina dangala da yaji ina ci check but you are used to this our culture na ce yes Steve I like it I'm part of your people yana jin daɗi to haka Allahu akbar daga baya masu wa'azi suka je suka yi wa'azi dan shi ya musulunta da rikici ya kacaɓe muna nan ya aika muka je yanzu na magana 1992 ne yau shekara goma sha tara da ta gabata aka je ɗayan ya shiga kiristiyaniti wannan ya shiga musulunci rikici ya taso musu kaza kaza kaza kaza ice to ya kira mu ne ku gaya wa yaran nan naku shi ma ya gina cocin shi don coci suke cewa masallaci yace to ai ba shi da fili shine uban ya tashi ya wasu kirari da yace duk wannan kasa tashi ce fili ya bayar jama'a ya fi filin idin duk da kake tunani a ƙasar musulmi sai daga baya ne aka samu wasu 'yan uwa bayan Allah daga nan Kaduna suka je suka tara kuɗi aka je aka kewaye wurin aka yi katanga don zama an yi securing an riƙe wa musulmi shi masallacin da aka yi ɗan ƙarami ne da makarantar a cikin jihar Cross Rivers a garin Eket a kusa da Kalaba haka abin yake za ku je ku zauna da su ne ba lallai ne yanzu kayi wa'azin ba wani za ka je ka ziyarce shi ne za ka kai mishi kaya ne irin na hausawa wani kilishi za ka kai mishi haka ake yi abin da sarkin musulmi muhammadu sada ya kenan aka je aka samu aka tafi da waɗannan malamai su malam husainu mabayar da su muhammadu bin usman aka je aka zauna ka ce to wannan jikan usman dan hodiyo ne sai miƙe tsaye yo shi yana ganin shi bakin arne duk da yana ganin mai sarauta ne aka ce mai wannan jikan dan hodiyo ne da yake ji a tarihi gashi nan shine sarkin musulmi ya zo yana da magana ne sarkin musulmi ya magana bata wuce minti uku ba malamai suka ci gaba da fasara bayan lokaci sai gashi ya dawo ya ce a kira sarkin musulmi zai musulunta tare da shi muka yi aikin hajji 2009 haka ake yin al'amarin jama'a so matsalar ba za ka ce dole ka yi wa'azi yanzu sai ka ce to waye zai musulunta in suka shiru ka ce aikin banza ashe ma na bata lokaci na a'a na ba ta an gane gashi nan annabi ya tara kabilar bani shaiban ya musu wa'azi ba wanda ya musulunta sai daga baya babban dattijan cikin ya dawo ya musulunta har yawa ya gari ya zama shugaba cikin shugabannin addinin musulunci wannan magana tana nan a cikin littafin al'isaba fi tamizin sahaba mujalladi na shida shafi na arba'in da ɗaya Allah ya taimaka wabi hibtada'at futuhul iraq wannan mutum da yawa gari musulunta ɗin da shi aka fara cin ƙasar iraki ina fatan an gane wa faris da farisa ƙasashen farisa da iraq a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ko zamanin sahabbai da aka fara cinsu da yaƙi to yana daga cikin jagororin da suka jagorancin aka shigar da addinin musulunci cikin waɗannan ƙasashe saboda me saboda tasirin wannan zama yau mako biyu da suka wuce muka common entrance a nan wani bawan Allah wanda har yanzu ban gane shi ba a waya muka yi magana a filin arafa ya ce mun haɗu da shi amma kamar yadda ya ce irin kyautatawar da ne mishi ita ce ta tattaro hankali da ya ji cewa ga makaranta za a buɗe yana can wani gari ɗan yana wani gari ya waya a gurguje ya ce a kintsa a kawo shi ka gani idan ina ganin wannan haɗuwar da muka yi kawai kaza kaza da wani abu ne kawai shi kenan amma kun ga gashi yanzu ya kawo mana ɗan shi ne me yake fata duk ma abin da muke ciki ɗan shi ya zama ciki so duk ina gaya mana ne yadda shi ne da'awa jama'a kamar wanda ya shuka dabino ne idan ba dabino irin na zamani ba dabino in aka shuka shi wani yakan shekara tamanin ko ɗari ba a ci 'ya'yan shi ba to duk wanda baka ga ya shuka nan da shekara ɗari a ci kai kana da yaƙinin ba shi ne zai ci ba amma karanta wani littafi mai suna labarun da da na yanzu wani tsoho ne tukub sai zo yana dasa dabino sai wani sarki ya ce kai wannan tsoho ka cika ganganci ka tsufa za ka shuka dabino yaushe za ka ci wannan dabino ka tsufa dabino mai shekara ɗari da ya'ya ba sai ce iya to dan kai dade tun da an shuka mana mun ci ai mu ma ya kamata mu shuka wasu su ci sai sarkin ya ce eh lallai ka iya magana mai daɗi to ungo sai kawo kuɗi sai bashi ya ce to ba gashi dabino ya fara ya'ya ba tun yanzu ina fata an gane a shi dabino ya fara ya'ya tun yanzu ina fata an gane to haka abin yake jama'a Allah ya taimaka Hassanin Banna a ƙasar Masar malami ne kuma ɗan boko kuma ɗaliban shi mafi yawancinsu 'yan boko ne da sojoji da 'yan sanda officers ne a custom immigration police army da sauran duk inda kake ganin masu uniform injiniyoyi ne likitoci ne sai ya fahimci wasu sun sa gaggawa wata rana sai wata magana ya ce wannan tafiyar tamu wanda duk yake ganin sai ya ci moriyar ta shi da rai to ya marma zai fita tafiya ce muke yi Allah shi ya san san da za a ci moriyar ta ana nan hasalin banna a ƙasar masar fa sai aka ɗaga wani fili za a siyar sai ce wa ɗaliban shi aje a siya sai aka siya sai aka yi masallaci an gama masallaci fujatan sai aka ga ashe next to masallacin menene hotel ne giya ake sha rawar disco ake yi karuwai ne a ciki zankame sai ɗalibai hankalin sai kai sai hassan banne ya ce a ai mu abin ya yi mana daidai aka ce a masallacin mu yana makwabtaka da hotel akar bakalla ka ce abin yayi daidai yace a ci gaba da aiki ne aka ci gaba ana karantar da qur'ani ana sallar tahajjud ana tarawih ana tafsiri ana karatutuka ana da'awa sai ka ga yarinya ta tafi ta je ta yi iskanci ta yi karuwanci ta yi disco sha biyun dare ta fito za ta tafi gida ta zo za ta wuce gaban masallacin nan sai ta ga ga 'yan mata irin ta can sun kane suna bin sallah ana tahajjud suna ta kuka balarabiya ce tana jin me ake karantawa ko ta yi nisa sai kaga ta dawo ita ma ta shigo masallacin a nemo mata wani temporary hijabi wanda za ta sa da zai rike ta zuwa sallan nan dai kar a sallama sallan nan yadda ta ji tsoron Allah ya haɗu a sallan nan ba ta kafin wani lokaci kaf waɗannan da ke halartar hotel sai babu su da aka duba sai aka ga a'a su din ne kuma suka dawo masallaci fa shine management na hotel suka zo suka samu Hassan al-Banna to ala gafarta malam duk mutanen da ke tahowa wurin mu mun ga sun dawo wurin ka dan haka muna ba da shawarar malam sai a sai hotel din nan a hada da masallaci yace to a haka suka ce ya za ba wanda ke zuwa ba wanda ke zuwa shine yace a hada kuɗi aka haɗa kuɗi sai aka sai hotel ɗin sai aka haɗe shi shi ne abin da ya hanga to matasa ne cewa za a biya ƙona hotel ɗin a ce a'a ba ka iya ba ita gaskiya gaba ɗaya ba a iya rusa ta amma ƙarya ce take rugurgujewa saboda bayyanar ne saboda bayyanar gaskiya wa qul ja'al haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa saboda haka in dai kana da gaskiya kar ka taba jin tsoron existing na coci ko hotel ko gidan karuwai a kusa da masallacinku in dai kuna da gaskiya in dai kuma da'awar kuke da gaske a yau din da nake gaya muku fa wafa da kake jin ake cewa wafa fa sulma ce wafa a kano amma yau babu wafa rabinta ana nana gina oceanic bank ko intercontinental bank rabi kuma yana kasuwa ne ana neman wa zai siya wafa din fa wafa din da kake ji silma ce a Kano yau independent cinema da ke nan muciya ba ta nan an sa ta a kasuwa ɗaliban darul hadisi in kuna da kuɗi za ku iya zuwa ku siya darul hadisi ta muciya ta koma nan in ba ku siya ba fa wasu su siya su yi coci shine so in dai har kuna da gaskiya a da'awarku tsoron wai ga wani abu a kusa a'a kar ku ji tsoro haka Allah ya ce wa annabi fasda bima ta umar ka ci gaba da abin da aka umarce ka Allah madaukakin sarki ya taimaka saminan darasi na takwas da muke samu daga cikin wannan karatu na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama abu lahabin da abu lahab ya kasance mutum ne mai naki in ba ku manta ba an ce annabi yana wa'azi a makka din a lokacin aikin hajjin da ya samu wannan damar ko abu lahab yana bin shi yana cewa me innahu sabe kazzab sabon addini ya zo da shi ƙarya yake annabi fa yana cewa qulu la ilaha illallah dan kuma ga uban shi ne fa yana cewa ƙarya yake ban addini ya zo da shi jama'a ku ji wannan tufka da warwara Allahu akbar amma wala duk wani makirkin ya zo gaban manzan Allah manzan Allah a ruwan sanyi yake kwantar da shi sai muka ji annabi bai taba kula shi ba amma an yi hange shi sai kauce domin da ya tsaya sun yi tankiya sai a je a ce ab yanzu ya gama tankiya da wan uban shi haka ne ko ba haka ba to aka ce abu lahab ya kasance mutum ne mai naci fi mutaba'atin rasul sallallahu alaihi wa sallama wajen bin annabi da yake yana kokarin lalata karatun annabi wa kullama takallama rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tabi'ahu abu lahab duk sanda manzon Allah ya wata magana sai abu lahab ya bi shi wa tahaddafa yayi magana shi abu lahab din muhazziran alqaba'il min alistijabati bihi yana tsoratar da kabilu cewa kar ku bi shi mu ma iyayen shi mun ki mu ma dangin shi yaran shi mun ki wa ma'a zalika fa rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam la yanshagil bir radd alaihi tare da wannan irin tibka da warara da yake manzon Allah amma manzon Allah baya shagaltuwa yace zai mai da martani gare shi wala bi mujadalatihi baya jiya mishi su yi jayayya bal yamdi fil ard ala al qaba'il sai annabi ya doge ya ci gaba da gabatar da addinin musulunci ga waɗannan kabilu tarikan aba lahabin wa sha'anahu ya bar abu lahab da duk wannan abin da yake yi Allahu akbar haka ma gani a ƙasar nan malam bakar mahabbu wannan ya kafa lasifi kashi wannan ya fili wannan ya wannan ya rubuta wannan ya yi kaza sai da abubakar gumi ya silencing ɗinsu systematically bai taɓa kowa rabbi ba amma babban abin da ya gane shine shi ya fara nashi wa'azin ne don ya wani raddi shi da shi yake yadawa amma su kuma waɗanda ke faɗa da shi fa suna son ne su ainihin shagaltar da shi sai bai shagaltu ba ina ma matasa za su fahimci haka yanzu ustazai da ke fara da'awa lungunan su da anguwannin su ka zo ka fara su ma sai su ce za su fara sai ka rabu da su ba matsala ba ne gare ka amma matsa ita ce idan kai ma baka san menene saƙonka ba me kake so ka cimma ai masu karin magana suka ce mutumin da ya alwale ta masallaci kare ne mishi haushi ya rage idan ya biya wa kare madalla shi kan kare dama aikin shi kenan ya yi haushi in an biyo shi da gudu kofar gidansu ne ya shiga in ne shi kuma ya fito ya ce malam ban son rashin mutunci ai nan gidanmu ne ba haka mai kare zai ci amma karen ne ya tsogalo amma mai tafiya sallah ya ci gaba da tafiya sallah shi fa karen zai dawo ya kyale shi goban ya gan shi ya zo an ya daga kai zai kwantar da kai ce dan iskan nan ne da koma an kula shi baya magana haka kare zai tunani eh wannan ko an kula shi ma ba zai kula ka ba zai kyale ka ne ka duba da kyau ka gani abin da kare ke so yau in yi haushi ka ruga a guje ko kuma ka dawo ku kai ku komo ku yi jajjaga madalla in Allah so ku za a ci gaba har rana ta faɗi dan shi ya samu aikin yi saboda haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi watsi da Abu Lahabi Abu Lahabi ya tab abin da zai faɗi annabi bai kula shi ba kuma wannan magana ta Abu Lahabi ta hana waɗannan kabilu na Ausu da Khazraj su saurari wa'azin annabi su bi shi ba ta hana ba haka kai ma mai wa'azi daddi da shubuha da tibka da warwara da duk abin da za a yi maka ka kwantar da hankalinka sai in ka san baka da gaskiya amma in kana da gaskiya kar wani abu ya firgita ka gashi sai malam ya ce wala alla fi hadha taqlilan shi me yiwa abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba kula ba saboda raina al'amarin shi dan Abu Lahab kowa san shi dan kulab ne to kai mai mutunci kana wa'azi kuma dan wani dan kula ya tashi yana hayaniya sai ka kula shi ko dai annabi ya wata al'amarin shi ne saboda me ya san bai isa ba wa annahu la yastahiqqu al-jidala abad cewa bai cancanta a jayayya da shi ba ko kuma bai cancanta a mai da martani gare shi ba wa anna waqtahu samin kuma cewa lokacin shi mai tsada din nan shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin nan nashi mai daraja yambagi an yashghala fil ardi ala qabilatin ukhra ya kamata ne ya shagaltu da gabatar da addini ga wata kabilar daban badlan min al-wuquf ma'a hadha al-mubtil madadin ya tsaya yana bata lokaci tare da waɗannan mabarnacin haka kai ma in kai wa'azi yau gobe sai suka yi maka raddi madadin jibi ka zuka yi musu sai ka ci gaba wannan shine nafad na abubakar gumi din in ya karatun yau in suka yardi in yadda ya suka yardi the next publication da zai fito littafi na gaba da zai fito suna sa rai su ga ya mai da martani sai kuma su ga wata sabuwar matsalar ya sake ɓaro musu sai su sake komawa su rai the next abu sai suna tunanin yanzu fa zai bada ansa sai su ga cewa wata matsalar ce da ƙarshe har sai suka aje alƙalamin ya gajiyar da su da ya rubuta al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a sai aka samu sai wani ya rubuta ar-raddu ala fasidul aqida daga Kano duk nan da surar dodo wajen guda takwas wannan ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya rubuta suna sa sai kuma ga me an analytical translation al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a by professor M.O. Abdul Faculty of Arabic and Islamic Studies University of Ibadan sarki ya tabbata ga Allah a daidai lokacin da suka yi raddi suna jiran me zai ce ko sai ga fasa daga professor M.O. Abdul daga Arabic and Islamic Studies Department da University Ibadan yanzu in abin da larabci ne bata musu rai ga wani fasa sai ga mai tarihin Abubakar Mahmudu Gumi kusan shafi 32 tarihin gumin kawai sannan ya zo ya kawo fassara ta turanci ta littafin tana so ka iya zuwa mai maka photocopy duk muna nan da su akan kwamfuta jama'a haka ake da'awa ka gajiyar da su da da'awarka ba ka gajiyar da su da rabbinka ba ko ba su gajiyar da kai raddi ba amma kun ga da da'awa ahli sunna ta samu kanta a hannun wasu matasa a wasu garuruka a ƙasar nan wannan ya raddi wannan ya sake rubuta raddi wannan ya raddi raddi ala raddi wannan raddi ala mardudi raddi raddi ala da suka gaji da rabbi ran nan na je wa'azi sai suka rubuto tambaya ala gafa ta malam ya halatta ai rabbi sai nace au kun gaji ne eh kun gaji ne wato sun gaji ne yanzu suke neman fatawar da za ta sa su huta da da za ku rabbin ai ba ku shawarce mu ba da kun shafi mu ce da mai kuke karantawa kaza muke karantawa akai mana rabbi eh sai mu ce ku ci gaba da karantawa kawai shikenan ko kun fahimta jama'a da gaske ka fito za ka tafi jaraba za a ɗauke ka aiki sai bashin ya faci misali idan ka lura cewa an ka tsaya yi mishi faci za ka yi asarar jaraba sai ka tsallake shi to wannan abin da zai kai ka wurin ci gaba ma kenan balle wanda yake gaba ɗaya ba shi cikin lissafin ka na'am ba ma cewa babu raddi akwai raddi malaman ahlus sunna sun yi ta rubuce-rubucen raddodi amma su ne a bisa ka'idoji ba sa shagaltuwa so ku kiyaye akwai raddi a musulunci amma babu shagaltuwa da raddi in ba haka ba al-imam al-bukhari ya rubuta ar-raddu al jahmiya imam ahmad ya rubuta al-imam abdurrahman ad ya rubuta manyan malamai sun rubuta littafai raddi raddi raddi amma ba a shagaltuwa ba a shagaltuwa ko kun fahimta jama'a sannan kuma kamar yadda ka ji ka'idoji sai in ka duba shin ma ya cancanta kai mishi raddi ma'ana wani abin da kake ne gaba ɗaya bai kai ga fahimta ba lacca ce na je na yau shekara biyar a kaduna polytechnic akan electronic commerce amma da yake ni musulmi ne kuma an san na mai wa'azi sai ga wani malami ya shiga cikin garin kaduna yana cewa to ku kun taba jin a ce wai za a yi siyayya biya a karɓi rasit ta kwamfuta jama'a kun taba jin wannan to mun ce muku mutanen nan tsafi suke da aljanu suke aiki a kano rabe yana wa'azi a masallaci a cikin garin kaduna yanzu wannan ya kamata ka mishi raddi sai wasu ka taho ya kamata a zo a shirya raddi a nan kano road na ce a na ce malamin na ya yi primary aka ce a ya yi secondary a ya yi jami'a aka ce a na ce ta wace hanya zai san me ake nufi da electronic commerce ba zai sani ba to in ka zo kana raddin ma za ka ƙara rikita shi to amma yanzu kai da ko da baka yi firamare ba zamani kaɗai gashi ya kai ka gane yanzu ana iya saye a biya a karɓi rasit ta kwamfuta lacca ce kawai ne ni saboda abin da zan faɗi ma a wuri na ba wani abu bane na gafirtacciya a gabana amma ci gaba ne da ka ban karanta laccan nan karantawa karantawa ba sai a informatics taka zaure 2009 da suka gayyace ni na je ne musu lacca amma shi dan abin da na faɗi ne ma da ka ne na faɗi saboda abin mai sauƙi ne a wurina amma shi da ni wato akwai wanda ba za ka yi mai raddi ba saboda me saboda asalin abin da kake faɗi bai san shi ba kai kana wata magana ne daban kuma yana magana akan wani abu ne daban wanda ko da ganganci ko da kuskure da ya shiga abin da bai sani to sai ka rinka lura in ba haka ba to za ka rinka samun kanka a cikin matsala shi ne za ka rinka ɗago waɗanda gaba ɗaya fukafukansu ba su kai fukafukan tashi ba za ka mai musu da fukafukai su zama fukafukan mikiya domin yanzu wancan da ya je yana cewa a ce za a siya da sayarwa ta hanyar na'urar kwamfuta ko ta telefon ai wannan tsafi ne su ba su taɓa jin wannan ba sai ka je ka dubi suwaye ya ta shi bugi bagiro ne ta bugi bagiro irin shi gaba ɗaya ba su san suke cewa shi da shi da waɗanda suke mishi kabbara ko fahimta saboda haka dole ne ka rinka duba waɗanda suka yi maka raddi tukuna kafin da mai musu da marta malam ke cewa ko kuma ya zama lokacin da annabi yake da shi lokaci ne mai daraja da ya koma yana maimaita karatun da ya gabata ko yana raddi gwamma ya ci gaba da yi wa wasu ƙabilun wa'azi game da musulunci walakin ma'a zalika malam ya ce amma fa tare da haka laisa haza manhajan sabitan ma'a kulli fardin amma wannan ka'ida da muka faɗi ko ba ka'ida ce tabbatacciya ga kowane mutum da yana raddi akwai waɗanda suka bi din za ka samu su haka hatta kafirai akwai waɗanda za su yi maganganu game da addinin musulunci sai ku ja baki ku shiru amma akwai waɗanda in suka faɗa za ku ba su rejoinder wani kafiri ya zo ya publishin littafi ya ce who is this Allah wai wannan Allah da ake cewa waye Allah ne aha malam mabera ya zo ya gabatar da lacca awa uku tukuna wannan tsomin taɓi ne sannan ya zo ya littafi tuntumi ya bayyana waye Allah tukuna ƙur'ani da sunna both new and old testament ya gaya mai waye Allah ƙur'ani ne ya ce hadisi ne ya ce sannan bible old testament bible new testament ne ya ce in tambaya kai ga amsa nan in kuma gatse ne ga amsa nan haka sunan littafin kenan who is this Allah wai waye wannan Allah ne da aka matsa kaza kaza to akwai waɗanda suka yi raddi din sai ku fahimta ba ka'ida ce ba a ba a raddi ba ba ka'ida ce kuma ana yi ba amma kai ne da'awar za ka tsaya ka auna yadda abubuwan suke shi ne yake nuna ka kware da da'awar ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yace faqad tastad'i ba'd al-halat al-wuquf war-radd haƙiƙa wasu halaye suka kai a tsayu a ba da amsa da kuma mai da martani game da abin da makiya suke faɗi kama fi ba'd i'tirabatil kuffar kamar wasu gican maganganu da kafirai sukan yi kafiri sai gitto magana yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabin ku ya cika san mata shi yasa gashi nan mata tara a gida annabin ku ya cika kaza kaza to in waɗannan sai ku tsaya sai ku bada an kai ba dan kuma saboda wannan shubuhar ko da ita ake ruɗa kan wasu musulmin da su nuna a musulmi ko kun fahimta ko kuma sai a zo a ce yanzu kai ba ka ganin cewa akwai tufka da warwara dangane da addinin musulunci wani kafiri ya taɓa gaya mana haka ya ce yanzu ba littafinku ya ce ya isa in yi mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladhina kafaru sai tun tsire da dariya gashi Allah ya ce ya isa zan ɗauke ka zan yi maka kaza zan yi maka kaza zan ɗaukaka waɗanda suka bi ka sama da waɗanda ba su bi ka ba yace to yanzu musulmi da mu da ku suwaye mabiya annabi isa sai na ce mu sai ce a'a sai na ce to tsaya mana ba littafin muka karanta ba yace ka yadda da wannan magana yace ya yadda sosai wannan magana karya ce ko gaskiya yace gaskiya ce nace mu kenan yanzu tsakanin mu da kai bari a ga suwaye mabiyan isa ka ji abin Qur'an ya faɗi a bakin Isa ɗin a wani wuri Allah yana cewa ya Isa a anta qulta nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ka ji abin da Isa yace kai ka ce wa mutane su mai da kai da uwarka Allah su rabu da ni sai Isa yace tsarki ya tabbata gare ka yanzu kai a wurinka isa dan Allah ne ko ba dan Allah ba yace dan Allah murmu fa yace Allah ne ce to kaji littafin da kai mana hujja gashi abin da yake cewa eh to wannan wurin akwai rudani sai nace amma wancan wurin babu rudani saboda haka akwai halin da zai buƙaci za ku tsaya ku waiwai abubuwan da suke faɗi abin yasa wannan magana suna hujja da ita cewa qur'ani ma ya ce Allah zai ɗaukaki waɗanda suka bi annabi isa a saman waɗanda suka kafirce mishi to waɗanda suka kafirce wa annabi isa su ne waɗanda suke ce mai Allah waɗanda suke ce mishi ɗan Allah waɗanda suke cewa maryam Allah masu aƙida ta trinity so suwa ne ne maƙiyan annabi isa su ne waɗanda suke da aƙida ta trinity God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. These are the enemy of the Messiah. These are the enemies of the Jesus Christ of Nazareth. Waɗansu ne maƙiyan annabi Isa. Waɗanda suke cewa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wa ma min ilahin illa Allah ɗaya ne. Kuma wannan is the first in the first commandment ka duba genesis the first commandment doka ta farko a cikin littafin ita ce ne Allah ɗaya ne God is one and beside me there is none haka yace ni ɗaya ne bayan ni ba wani wannan is the first commandment ita ce doka farko a cikin genesis a cikin littafin farawa a cikin bible to duk wani abu da zai zo contrary to this it is either misinterpretation of the message or adulterating the message ko dai abata saƙon kuma an fassara saƙon ne ba daidai ba bar za a ce son of god ya sha bamban da god's son akwai bambanci akwai bambanci tsakanin ibnullah da ibnullah God's son da ku son of God ɗan Allah da ɗa na Allah akwai bambanci sun kayi ilimin translation techniques za ka iya gane akwai bambanci abu ɗaya ba ne ko a hausa akwai mutanen da sunansu ma kenan na Allah baya nuna shi dan Allah ne to dole ne a koma a waiwai waɗannan abubuwa idan har suka kawo shubha to dole ku tsaya ku ba da ansa shi a cikin musulmi lallai ne a samu wasu waɗanda sun kware game da comparative studies sun kware game da masaniyar bible don haka a gaban annabi aka zo za a yi magudi ba dan annabi yana da wani masanin bible ba da sai a ci kasuwar musulmi aka zuwa karanta aya ba daidai ba sai ce daga sake jan bakin da aka ja sai ga abin ya fito so da aka wajibi ne cikin malaman musulmi a samu irin su malam muhammad mabera husaini mabera wajibi ne a samu irin su muhammad bin usman wajibi ne a cikin malaman musulmi a samu su malam yusuf Ibrahim Bauchi shi ya rasu a garin Bauchi yake Allah gafarta mishi yau shekara kusan talatin a garin Bayara a jihar Bauchi suka yi mukabala ya buji-buji da wasu fastoci duk muna nan da kofin mukabalolin a nan makarantar malami mai masani dan buko ɗaya aiki har tashar bbc in yana turanci ko sarauniyar da za ta saurare shi to dole ne musulmi su samu irin wannan ba wai ku zauna ba duk abin da aka faɗi game da addinin musulunci ba ma kwa jin turancin ku ce aikin banza ya turanci ne kan da ke cewa me abin da annabi ya tura sahabi ya je ya kwas akai annabi ya bashi scholarship kake cewa me karanta turmizi ka ji hadisi ne sahihi annabi ya tura wa zaidu ya ce mishi tafi ka je ka koyo me ya ce ya ce ba min cewa mutanen nan akan littafi na ba wato wata ran za a waye gari za a rubuta littafin Allah alqur'ani da turanci sai annabi ya ce bai amince da masu yaran ya zama babu musulmi waɗanda suka sani ba hadisi ne sahihi yana cikin sunan tirmidhi sai ka zo ka ce mana turancin ne ma'ana yanzu a samu malami ya bada scholarship ko musulmi su bada scholarship ga wani zai karanta harshen turanci yana daga cikin sunna tun daga shi nan annabi hadisi ne sahihi cikin sunan tirmidhi amma in suka je ka samu suna discouraging mutane suna kashe muku gwiwa wajibi ne ku iya wajibi ne ku ba da ansa ga nan cd nan na malam Hussein mabera lacca ce kusan awa uku da kayayi duk wani kirista duk wani pastor duk wani reverend father duk wani bishop duk wani man of god duk wani wane ne in yaji sai hankalin shi ya tashi amma da kayayi ta a cikin studios ya yi ta haka ake so ya zama bayan kun san littafin kuna da good communication language kuna da articulation of speech you can communicate za ku iya magana ku isar da saƙon shi ne kunewa annabi aiki kenan amma ya zama gaba ɗayan addinin musulunci da hausa ce Allah ya Allah ya sa da alheri za a ce laifi bane amma an yi localizing saƙon addinin musulunci kamar da zaka zo ka ji darasi na gaba na wannan addinin musulunci addini ne na me alatu da'awa akwai universality na da'awar ita da'awar su ake duk duniya su ji ta shi yasa nan da ɗan lokaci kaɗan mun kammala aikace aikacen mu a makarantar nan yadda kake jin darussa nan haka za mu zo a sa firi da turanci karatun hadisi da turanci aƙida da turanci fiqh da